الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الحبيب المصطفى محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله يومنا لهدي عشرين دقيقة وتن سفر شكرا تدبو ليلة تريه إلى أربعين دفدو daidai da sha takwas ga watan satumba shekara ta biyu, yau muke karatun littafin mabahis fi ulumin qur'an da kuma min atyabil minah fi ilmin mustalah to muna kan ta'arifin ko kuma bayanin da malam yake yi dangane da alƙur'ani kafin ya yi ta'arifin alƙur'ani mun tsaya a kan maganar hassan albanna allah ya masa rahama da ya kawo wacce yake bayanin yadda alƙur'ani ko addinin musulunci yake tsari ne da yake tattaro komai na rayuwa tsari ne da bai bar kowane ɓangare ba na rayuwa to shi ne bayan ya kawo ƙarshen maganar shi kuma malam ya ci gaba da bayani ya ce wal insaniyatul ma'azabatul yawma fi damiriha almutariba fi anzimatiha almutada'iya fi akhlaqiha لا عاصم لها من الهاوية التي تتردى فيها إلا القرآن فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى يتوى الإنسانية رأيوة أدم المعذبة al-yau wanda ake musu azaba a yau fi zamiriha a cikin tunaninsu da zukatunsu ko kwakwalensu fi al-muttariba fi anzimatiha wanda suke cikin rudani da hargitsi ko kai da kawa da raurawa a cikin tsare-tsarensu al-mutada'iya fi akhlaqiha wanda suke cin karo da juna a cikin halayensu la asima lahal yawma la asima laha min alhawiyati allati tataradda fiha ba su da wani abu mai karewa daga rami da suke gangarawa cikinsa illa alquran sai alqur'ani wato yana suranta yanayin da rayuwar mutane a duniya ma gaba ɗaya take yanzu ba ma duniyar musulmi ba mutane suna cikin azaba a cikin rayukansu ma'ana babu nutsuwa babu kwanciyar hankali kullum mutum ya wayi gari zai tashi da wani sabon razani da wani firgici na daban ko dai a ce wata sabuwar cuta ta bullo ko a ce an kai hari a waje kaza ko a ce ana hasashen hannun jari zai kare ko tattalin arziki ko za a yi ambaliyar ruwa ko ana hasashen nan da lokaci kaza tsarin ilimi zai wargabe ko tsarin lafiya ko wane ne kullum dai sai ka ji wani abu da zai taiwa da mutum hankali to kaga wannan tashin hankalin da waɗannan labarai da kullum ake faɗa da hasashe-hasashe na mugun alkaba'i da ake a ce nan da lokaci kaza ɗumamar yanayi kamar yanzu ɗumamar yanayin nan da suke faɗa a ce nan da shekara ta kaza ruwan sama zai yi karanci nan da shekara kaza ko kuma abinci ta ɗinkin duniya ta ce abinci zai yi karanci za a yi yunwa kogi kaza wanda ake samun noman rani da shi ake su zai kafe waje kaza da ake noma zai zama sahara sahara tana gurgusowa ana wane ne ana wane ne haka dai kullum sai an fito da wani labari da wani hasashe da wani wai bincike da ake cewa ana yi wanda zai je farazane a cikin zuciyar ɗan adam zuciyar ɗan adam ƙwaƙwalwar mutumin zamanin yau cikin azaba ta cikin azaba take babu nutsuwa sannan almuttariba fi anzimatiha tsare-tsaren da ake bi na gwamnatoci ba su da tabbas babu wasu stable tsare-tsare ana cikin wannan sai a ce an gano matsala an samu harbi sai a koma nan da kaga ana aka yi ta yayin juyin mulki soja soja soja ta yanzu kuma an ce ba wani lallai lallai dole demokradiyya za a zo a yi to demokradiyyar rigimar yau daban ta gobe ne musamman mu najeriya da watakila ma demokradiyyar kama ba ta karbe mu ba duk sanda aka zo sabon tenuwa in an zo zaɓe sai ka kamar za a yi tashin alkiyama na najeriya yanzu nan da 'yan kwanaki 29 ga wannan wata aka ce za a ɗage takunkumin yin kanta a wannan wata ne to sai ka ga wato kamar duniya ce za ta tashi a yi a yi a yi can kuma sai a zo a ce an yi zaɓen ga wanda suka ci ana murna kan a gama murna kuma sai murna ta koma ciki kowa sai ya zo da tsarinsa daga shekaru arba'in zuwa yanzu tsare-tsaren da aka zo da su suna da yawan gaske kowace gwamnati an yi garin revolution an yi war against indiscipline an yi seven point agenda kafin ma seven point agenda war against indiscipline na buhari ko al'ahadul awwal zamaninsa na farko bahariya ta farko aka yi wa against indiscipline baban gida ya zo ya yi sap structural adjustment project abacha ya zo vision 2020 ya vision 2020 ya ce nan da shekara ta 2020 najeriya za ta daidai da industrial nations za ta yi wane ne za ta aka zo aka kashe shi shi shonikan na jin bai zo da wani abin nan ba wata shida kawai obasanjo abdulsalam shi rikon kwarya ya yi ko shi ma ya zo da nasa ko to ya zo ya interim government sai obasanjo ya zo ya yi menene da aka rinka raba mutane kudi din nan poverty alleviation program to sayar aduwa 7 point agenda sai goodluck shuwafi sai wannan shi kuma shi a sunan nasa ne eh abubuwa biyar ya yi yan fawa akwai wannan da shi wannan bai raba mataimakin sai ake raba mutane 500,000 eh money market ko menene to duka dai za ka ga kowace gwamnati ta zo da wani tsari kafin ma tafiya ta nisa sai ka ga tsarin an gano cewa babu maɓulla ba ɓullewa a cikinsu haka ake ta kuma ba wai mu kawai najeriya ba su kansu ma waɗanda ake ganin su ne ma suke rike da duniyar su ne ake koyi da su su ma kullum cikin a gwada wannan a rushe a ɗau wannan a aje a ɗau wannan a aje suke babu wani stable dawwamamman tsari tunda ana cikin abu sai a ce corona sai a ce mashasharar biri waya zo mai masasharar bure ake Allah ya sauke to haka sai a zo a ce kuma yakin yakin ya kira da rasha sai dai a hargitsa abubuwa da gangan miyagu suke kawo hargitsi yadda za su kau da tunanin mutane su ci gaba da tatsar arzikin mutane su ci gaba da halaka mutane to wannan tsari da yanayi da ake ciki almutada'iya fi akhlaqiya al'umma suna cikin koma baya wajen halaye da kwangabakon baya kullum ɗabi'o'i da halaye daɗa baya suke yi daɗa lalacewa suke kunya mutunci taimako ya kana sanin ya kamata da da abu kullum daɗa baya abubuwa suke yi ya ce to yanayin nan da ake ciki babu abin da zai kubutar da al'umma ta duniya gaba ɗaya daga ramin da take ta gangarawa ciki illal ƙwar'an sai bin tsarin alƙwar'ani sai bin tsarin alƙwar'ani kuma wallahi su da kansu manya-manyan mujirman duniya a kabira mujirmi ha da yawa daga cikinsu Allah ya matsi bakinsu sun faɗi cewa in ba tsarin musulunci babu tsarin da zai iya warware matsalolin duniya nan da ake ci akwai mr michael hart wanda ya yi wannan littafin the 100 most successful persons in the world wato mutum ɗari wanda suka fi kowa cin nasara a duniya shi ba musulmi ba ne ba yahude ne ko kirista ne amma da ya tashi mutum na farko da ya kawo annabi muhammadu ya kawo sallallahu alaihi wasallam da aka yi masa tambaya yaya kana kirista ko ba yahude ba ka sa yesu ba ko annabi musa a farko sai ce saboda shi yana da yaƙinin rigingimin duniyan nan kaf da ake ciki da muhammadu zai dawo a ba shi ƙaramin kofin shayi irin ɗan mai tsitsin kofin nan da ake zuba shayi na tangarar ɗin nan a baje masa matsalolin duniya nan ice kan ya kurɓe wannan kofin shayin zai iya faɗar yadda za a warware matsalar duniya gaba kuma ya ce ya tabbatar ko bai da ba da a ce za a samu wanda zai bi wannan tsarin a iya juya duniya ta bi wannan tsarin za a warware matsalolin da ake ciki babu tsarin da zai kubutar da duniya illa tsarin alkur'ani shi ne kawo wannan ayar da Allah ce famanitta ba a hudaya wanda ya bi shirya ta fala ya zillu ba zai ɓace ba ba zai ɗimauce ba ba zai shiga cikin hairani ba wala yashka ba kuma zai tsiyace ba amma wa man a'rada an zikiri wanda ya kau da kai ya bijirewa ambatona wato shine dokokina na alkur'ani fa inna lahu ma'ishatan banka to haƙiƙa rayuwa kuntatacciya ta tabbata a gare shi bank mafi kunci ne daga zayyik me kuma ce ma'ishatan zayyika to bank ya fi zayyik kunci da tsanani da takura wannan a duniya kenan wani hashiru yawmal qiyamati a'ma ran lahira kuma Allah ce za mu tashe shi makaho dama cikin duhu kowa imaninsa ne zai haskaka masa to gashi a cikin duhu gashi kuma ya tashi makaho baya zai ce lima hashartani a'ma wa kad kuntu basira ya ka tashe ni makaho bayan da ina gani sai Allah ya ce kazalika atatka ayatuna fanasitaha kazalika al-yawma tunsa ai ayoyin mu haka suka zo ma kai mance da su kai watsi da su shi sa kai ma yau akai watsi da kai yace wa kazalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi duk wanda ya wuce iyaka yayi watsi da dokokin mu to irin sakamakon da zamu masa kenan wal muslimuna hum wahdahum wa musulmi su su kadai ne allazina yahmiluna al-mish'al wanda suke dauke da fitila ko cocila mish'al daga ash'ala ne ko kamar yadda ya zo a magana zakariya ce washta'ala ra'asu shaiba wato cocila mai haske da mish'al su kaɗai suke ɗauke da mish'al wasta da yajirin nuzumi a tsakiyar dubbai da yajir duhu-duhu na tsare-tsare walma ba da al'ukura da kuma wasu aƙidu daban wanda ba na musulunci ba wanda duk gaba ɗayansu duhu ne abubuwa ne na ruɗu na rashin tabbas to musulmi ne suke riƙe da fitilar da za ta haska ta kawar da wannan duhu fahariyin bihim saboda ya cancanta ga musulmi an yanfudo aidiyahu su kakkaɓe hannuwansu min kulle baharajin za'ifin daga dukkanin wani kuɗi ɗan jabu duk tsare-tsaren nan da ake yi na wani demokradiyya tsarin tattalin arzikin duniya sabon tsarin new world order new world, world trade organization waye-waye duk jabi ne duk ƙarya ne rudu ne kuma kawai tsari ne na 'yan jari hujja yadda za su ci gaba da danne mutane suna tsotsar jininsu to su rabu da wannan wa an ya ƙudul insaniyatil ha'ira su kuma jagoranci rayuwar ɗan adam alha'ira wacce take cikin ɗimuwa su ba wa al'ummar duniya jagoranci da mai bil karim da alƙur'ani mai girma hatta ya aku biye da ha'ila shati salam don su yi riko da hannunsu zuwa tudun mun tsira shati gefen ruwa shati shine gefen ruwa beach don su jagorance su su tsamo su daga cikin ruwa su kawo su gefen ruwa wuri wanda yake na aminci wa kama kanat lahum ad-dawlatu bil qur'ani fil madi kamar yadda a da musulmi suke da daula suke da mulki suke da jagorancin duniya wanda sun samu wannan jagoranci ne bil qur'ani saboda aiki da suka yi da alqur'ani fa inna hakazalika lan takuna lahum illa bihi fil hadir to haka a yanzu ma babu yadda za a daula ta komo ga musulmi ɗaukaka da jagoranci su ko ga musulmi illa bihi sai da shi alƙur'ani kamar da imam malik yake cewa lan yasluha akhir hadhihi al-umma illa bima sulaha bihi awwala babu abin da zai gyara al'umman nan na ƙarshe sai abin da ya gyara al'umma na farko me ya gyara al'umma farko alƙur'ani da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma yanzu saboda ɗimaucewa saboda kuma gagaruman nasara da makiya musulunci suka samu a kan musulmi yanzu shugabannin musulmi a mafi yawancin ƙasashen duniya kullum yaƙi suke yi ma da tsarin musulunci kullum nisantar a guje suke nisantar tsarin musulunci abin ya zama kamar wani yayi duk wani malami da aka san yana da ruhin kawo canji a cikin al'umma wanda zai iya wayewa da mutane kai su koma hayyacinsu a rabu da wannan shirman rayuwar da ake ciki to sai a sa masa kafan tsani ana binsa ana binsa kawai sai a kala masa wani sharri sai a ce ana zarginsa da ta'addanci ana zarginsa da zai wa gwamnati ta waye ana zarginsa da kaza da kaza da waye shi kenan sai a garkame shi wani kuma sai a ce an kafa dokar an hana shi hudu ba an hana shi wa'azi ko nasiha ya tashi an hana shi ba zai ba sai a je a ɗebo wasu gurɓatattu ruɓaɓɓu masu aƙidar ba ruwansu da musulunci masu aƙidar ko me za a yi na zamani daidai ne kawai masu ma yi wa alƙur'anin wato katsalandar sai a naɗa su su ne masu ba da fatawa su ne malamai su ne masu lacca su ne masu hudu ba su ne masu kaza da kaza amma al'ulama'ur rabbaniyun an rufe musu baki an ɗaɗɗaure su wasu ma sun mutu ma a kurkuku wai ai in ba a yi haka wai ba za a ci gaba ba wai in akwai shugabannin da suka rinka magana cewa ma ba wani abu ne jawo wasu larabawa ci baya ba wai illa musulunci wai musuluncin shi ne ja musu ci baya saboda ba za su ci gaba ba in ba su bar musuluncin nan ba kawai musuluncin a bashi a iya masallaci a iya masallaci a ƙasashe wasu ƙasashen akwai inda musulmi bai isa ya yi wa kiristoci wa'azi su musulunta ba amma su za su iya zuwa su yi wa musulmi wa'azi ya zama kirista idan kirista ya musulunta to in aka kama shi aka kai rahoto an rinka bincike in ba sa aka yi ba malamin da ya musuluntar da shi shi kansa sai an kama shi ya yi laifi kuma sai a kama kiristan a kai shi wajen 'yan uwansa kiristocin su san yadda za su yi da shi in ya ƙi yadda yana musuluncin su kashe shi in maɓar da shi za su yi baruwarsu amma musulmi ya bayyana a midiya ya yi ridda yanzu nan za a ba shi kariya a ba shi lauyoyi a ba shi masu tsaro a ba shi waye yana da 'yancin ya yi addininsa amma kuma shi kafirin ba shi da yancin ya bar musulunci ya bar kafirci ya shiga addinin musulunci a ƙasashen musulmi ƙasashen musulmi ake kuma saboda tanaƙudi da ƙarya duk constitution ɗinsu a kowanne suna cewa addinin musulunci shine constitution ɗinsu ƙasar ƙasar musulunci ce to la haula wala quwwata illa billah kamar yadda muka yi bayani wancan satin sanadiyar irin wannan cewa lallai sai an koma ma musuluncin na gaskiya don a samu ci gaba na gaskiya to sanadiyar wannan ne ake ta rigima har yau har gobe da su 'yan ikhwanul musulmi aka karkashe su hassan albanna su sayyid kotob wasu aka haramta musu zama a ƙasashensu irin su yusuf al-karbawi shi yanzu fa hukuncin kisa ne a kansa an masa hukuncin kisa bayan idansa da zai koma misira zuwa za a rataye shi wasu suna can kasashen turai sun kasa yin musuluncin a ƙasarsu ƙasa ta musulunci an hana su ana yin hijira daga ƙasar kafirci a koma ƙasar musulmi musulunci to yanzu daga ƙasar musuluncin ake hijira a koma ƙasar kafirci kuma a sami yanci da nutsuwar yin addinin musulunci wannan abin takaici da me ya kama amma komai yana da iyakansu komai yana da ƙarshe za su yi su gama allah zai kawo lokaci da addinin allah ba isa a kashe haskensa ba yuriduna li yutfi'u nura Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurahu walau kariha al-kafirun to yanzu ne malam zai yi ta'rifin alqur'ani waccan dishin fada akai ta'riful qur'an ta'rifin alqur'ani qara'a asalin kalmar alqur'an an samo ta ne daga tushen qara'a fi'ili madi to ita kalmar qara'a ta'ati bi ma'anar jam'i wa dhammi tana zuwa ne da ma'anar tattarawa da hadawa wal qira'atu ma'anar qira'a karatu dhammul hurufi wal kalimati ba'daha ila ba'd shine a har hada harafai da kalmomi a haɗa wannan zuwa ga wannan a haɗa wannan da wannan fitar tili wajen biyawa kamar yadda gashi yanzu muke ta karanta wannan kaga harafai ne aka hada suka tashi kalmomi kalmomi suka tashi jimloli to muna ta faɗa muna ta faɗa muna haɗa kalmomin da jimlolin da shine karatu wal qur'ani fil asli kal qira'ati kalma al qur'an asalinta kamar kalmar qira'ati ce masdaru qara'a masdari ne na qara'a qira'atan wa qur'anan qala ta'ala ubangiji ce inna alaina jam'ahu وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إن علينا جمعه تتراش أكردنك كهدتي yana kanmu mun dora kanmu mun lamunce maka wa qur'anahu da kuma karanta shi fa idza qara'nahu idan muna karanta shi a harshen jibril fattabi' qur'ana kabi karatun ma'ana ka saurari karatun ƙura'anahu a nan ai ƙira atahu karatunsa wato da farko annabi sallallahu saboda begensa ga alƙura'ani da kwaɗayin ya haddace wahayin da ake saukar masa idan malaka jibril ya zo da wahayi sai yana binsa yana faɗa yana faɗa yana faɗa to sai ubangiji ya ce la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi ka daina motsa harshenka don ka yi gaggawar haddacewa kawai in ana karantawa ka shiru ka saurara mun lamunce maka za ka haddace kuma za ka iya biyawa to a lokaci guda sai a saukar da sura mai yawa kamar suratul an'am fiye da aya ɗari da aka ce lokaci guda aka saukar da ita lokaci guda biyawa ɗaya a jibril zai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan ya haddace ta har abada ba zai mance ba shine a can ce sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah za mu baka ikon ka haddace ka kuma rinka karantawa ba za ka mance ba sai dai ayar da aka shafe sai a shafe karatunta daga zuciyarka sallallahu alaihi wasallam to fa huwa masdar ala wazni fu'lan qur'an masdari ne wanda yazo bisa ma'aunin fu'lan bi dham da rufa kal gufran wash shukran taqulu zaka ce qara'atuhu qira qur'an wa ƙira'atan wa ƙura'anan bi ma'anan wahi duk ma'anarsu ɗaya sun miya bi hilma ƙaru abinda ake karantawa aka ambata da shi tasmiyatul lil maf'ul bil masdar wato maf'ul ne aka ambace shi da masdari wa qad khussa al qur'an bil kitab al munazzali ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam amma an keɓanci kalmar alƙur'ani ba amfani da ita akan wani abu sai alƙur'ani sai wannan littafi da Allah ya saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasara lahu kala alami shakhsi sai kalmar ta zama kamar sunan yanka na alƙur'ani a larabce duk wani abin da ake karanta shi za a iya kiransa ƙur'ani to amma kuma tun da aka saukar da alƙur'ani sai kalmar ta tsaya ba a yin amfani da ita akan komai akan kowace ma'ana sai akan wannan littafi da Allah ya saukarwa annabi da an ce alƙur'ani babu wani abin da zai zo tunanin kowa idan ba shi wannan littafi na alƙur'ani wa yutlaqu بالاشتراك اللفظي على مجموع القرآن أنا sakin ita wannan kalma ma'ana ana yin amfani da ita kalmar alƙur'an ta hanyar lafazin yana da tarayya da ma'anoni akan gabaki ɗayan alƙur'an aka ce alƙur'an yakan nufin aka yi amfani da kalmar bisa ana nufin gaba ɗayan alƙur'an wa ala kulli ayatin min ayatihi akan yi amfani da kalmar alƙur'ani akan kowace aya daga ayoyin alƙur'ani shi da ce fa'i za sami ita manya tilo ayatan min alƙur'ani in ka ji wani yana karanta aya ta alƙur'ani saha an taqula innahu yaqra'u alquran zaka ce yana karanta qur'ani amma kuma ba duka qur'anin ai ya karance ba wata aya ko wasu ayoyi ko wasu surori ya karanta ana ganewa ko ma'ana inda akan yi amfani da kalmar qur'anin a gabaki ɗayan izufi sittin ɗin to haka akan yi amfani da kalmar akan wani sashi ko da aya ɗaya ce daga cikin alƙur'ani kamar yadda Allah ya ce wa iza ƙuri alƙur'ani fastami'u lahu wa ansitu idan ana karanta ƙur'ani kaga ma'ana ana karanta wani abu daga alƙur'ani ba ana nufin sai in sauke ƙur'anin za a yi gaba ɗaya shine za a yi shiru a saurara a ko fatiha za a karanta ko alamtar kaiwa ko inna a tsina to fasami ulau kowa ya saurara wa an situ kuma a yi tsit wadda kara ba'adul ulama wani daga cikin malamai ya ambata anna tasmiyata hazal kitabi qur'anan min bayni kutubillahi dalili ko hikimar ambatan wannan littafi da lafazin ƙur'ani a tsakankanin littattafan Allah shi kaɗai ne a cikin littattafan da Allah ya saukar aka kira shi da alƙur'ani sauran da wasu sunaye aka kira su attaura zabura linjila suhufi ibrahim shi me yasa ya keɓanta ko aka keɓance shi da sunan alƙur'an ya ce likaunihi jami'an litsamarati kutubihi saboda shi alƙur'ani ya tattaro dukkanin 'ya'yan itatuwan da suke cikin littattafan ubangiji maɗaukakin sarki tunda mun faɗa mun karanta a baya cewa asalin ƙara'a daga tattarowa ne ko tattarawa to an kira shi da ƙur'ani saboda ya tattaro da abin da sauran littattafan suka ƙunsa na tauhidi da ma'amaloli kawai abin da ya shafi hukunce-hukuncen da sukan canja da canjin yanayi da zamani da mutane su ne babu a ciki su ne kai kowane bai tattaro na wa'yancan ɗin ba to shi ne bai tattaro ba amma abin da ya shafi aƙida shi sa ga Allah ya ce ina bayan da ya kawo maganganu yan aflaha man tazakka wa zakara su rabbi fa salla bal tusuna hatta karshe sai ya ce inna hadha la fi suhufil ula suhufi ibrahima wa musa wannan duk bayani da aka yi tun daga kan aflaha man tazakka din nan yana cikin littattafan farko da Allah ya saukar irin su littattafan ibrahim da musa da sauran littattafai a gani kamar yadda ya ce amlam yunabba abi ma fi suhufi musa wa ibrahim allazi waffa allah tazir waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura summa yujzahu al-jazaa al-awfa ba a ba shi labarin abin da ya zo ba ne a cikin littattafan ibrahim da musa da littattafan farko wanda a ciki an ce allah ta zirwa ziratun wizira ukura wani baya ɗaukar laifin wani wa annasa ayahu saufa yura kowa abin da ya aikata shi zai gani sun majizahul jazal aufa ya masa cikakken sakamako to saboda alkur'ani ya tattaro dukkanin abubuwan da littafan da suka gabace suka tattaro shi sa aka kira shi da alƙur'an ya ce bal bari wannan magana kaji wata amma kira shi ne da ƙur'ani da jam'ihi samarata jami'il ulum saboda ya tattaro marmaro da 'ya'yan itatuwan dukkanin ilimai kama a share ta'ala ila zalika bi kauli kamar yadda ubangiji ya nuni zuwa ga wannan da faɗinsa inda yake cewa wa ƙor'anan farakanahu wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay mun saukar da littafi a gare ka yana mai bayani ga komai duk abinda ɗan adam yake da buƙatarsa to akwai bayaninsa a ƙur'ani wa kaulu da faɗinsa ma farratna fil kitabi min shay babu wani abin da muka bari a cikin wannan littafin sai da muka yi bayaninsa bayanin alkur'ani iri biyu ne akwai bayani sarihi karara a ambaci abu da sunansa ko bayani wanda yake sai dai mai fahimta mai tadabburi da la'akari shi ne zai fahimta kuma kamar yadda koyaushe ake bayani shi harshen larabci harshe ne da a duk duniya babu harshe irinsa wanda yake da yalwar kalmomi da yalwar ma'anoni sau da haka alkur'ani da allah ya saukar da shi za ga sura ko aya a ce ga wani abu da ya faru a wancan lokacin saboda haka aka saukar da wannan aya amma a yanzu dinnan da muke ciki in aka yi mata ingantacciyar fassara ingantacciyar fahimta sai ka ga kamar ma yanzu aka saukar da aya kamar a kanmu take magana to haka gobe ma shi yasa har yanzu ba za a daina rubuta tafsirin alkur'ani ba me yasa ake ta yin tafsiri saboda kowane tafsiri yana tafane da irin zamani da yanayi da al'ummar da ake ciki saboda kullum yana tafiya ne da zamani yana tafiya to kaga ta haka ake fahimtar komai cewa komai alkur'ani ya kunsa to irin wannan bayanin ne وذهب بعض العلماء وسدغ malamai ya tafi akan cewa ila anna lafzal qur'an shi lafazin kalmar alqur'an asalin sa gairu mahmuz al-asl ba ba ba fi'ili ne mahmuzi ba fil ishtiqaq a wajen tsago kalmar asarf kan ce mahmuz me ake nufi fi'ili wanda yake ɗaya daga cikin harfansa alhamza ko fa ko ayin ko lam misalin mahamuz fa'i akala mahamuz aini sa'ala mahamuz lami ƙara'a to sai wasu suka ce asalin alƙur'an ba mahamuz ba ne ba ƙara'a ba ne to menene kenan suka ce imali annahu wadiya alaman murtajalan alal kalamil munazzal alal nabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa mushtakkan min qara'a suka ce saboda shi lafazin tun asali an yi amfani da shi ne a matsayin sunan yanka murtajal shi ne sunan da ba daga wani tushe ba daga wani fi'ili aka tsago shi ba kawai dama haka ake ambatan kalma ba daga wani abu aka tsago kalmar ba kamar yawancin sunayen mutane murtajal ne ba a ce ga daga inda aka tsago ibrahim ko musa kowaye kowaye ba mafi yawanci to sai suka ce kalmar ƙura'an ba wai daga ƙara aka samu ta ba haka sukutum da guda kalmar yadda take haka aka halicce ta haka take tintintintin wa imma li'annahu min qarana shay'a bi shay'i idza dammahu ilayhi to sai suka ce a'a abin da yasa suka ce ba mahamuz ba ne asalin kalmar ƙura'an ɗin daga ƙarana ne ba daga ƙara'a ba ƙarana shi ne a haɗa abu da abu iza zan mahuila a wani alƙara'i ne ko ko daga ƙarina ne kalmar alƙura'an daga ƙarina aka samu ta mai jam'in ƙara'in wato alamomi li'anna ayatihi yushbihu ba'daha ba'dan saboda ayoyinsa suna kamanni da juna kitaban mutashabihan fanunu asliya saboda haka nun din ta alquran ba za'ida bace asliya ce wa hadha ra'ayun marjuhun ce to wannan dai ra'ayi ne da yake abin rinjayarwa ma'ana mai rauni ƙa'idojin arabiya ba su goyi bayan cewa alƙur'an an tsago shi ne daga ƙarana ba ba su goyi bayan cewa alƙur'an an tsago shi asali murtajal ne ba a tsago shi daga komai ba wasawabu al'awwal magana mafi daidai ita ce ta farko cewa daga ƙara'a aka tsago kalmar alƙur'an walƙur'an al-karim alƙur'ani mai girma ya ta'azzar ta hadiduhu yana da wahala a yi ta'arifinsa tahadid shine ta'arifi a iyakance ma'anarsa a zo da wani lafazi da zai tattaro gaba ɗaya a ce yana nufin alƙur'ani bit ta'arifil mandiƙiya da ta'arifai irin na ilimin mandiki zatil ajnas wanda suke ɗauke da jinsi wal fusul da ɗabi'ar da take raba jinsi da jinsi wal khawas da abin da kowanne yake ɓanta da shi bi haisu ya kone tarifuhu haddan haƙiƙiyan ta yadda tarifinsa zai zamana iyakancewa ne na haƙiƙa wal haddil haƙiƙi lahu haddi na haƙiƙa tarifin haƙiƙa ga shi alƙur'ani wato masu mantiki suna cewa shi tarifi na abu dole ne zamana ya tattaro dukkanin jinsin wannan abin da ɗabi'arsa da sufofinsa ya kuma kore ya fitar da abin da bai shafe shi ba shine suke cewa labudda an ya kuna tarif jami'an mani'an misali sukan ce tarifin mutum an ce meye mutum da ce al'insanu hayawanun nafiƙun al'insan hayawanun natiqun to haka al-insan jinsi ne hayawan fasil ne an cire shi ya shi jinsi ne kai hayawan din wanda duk wata dabba za ta iya shiga ciki akuya za ta shiga cikin hayawan bera zai shiga cikin hayawan wane ne zai shiga to sai aka zo da fasil abinda zai bambance shi da sauran hayawan sai aka ce natik mai hankali to kaga da an ce mai hankali to duk dabbobi za su fita duk ƙwari za su fita duk tsuntsaye za su fita to shine a mandiki yake cewa da jinsi da fusul da hawas to shine yace ba zai yiwu a iya yi wa alƙur'ani irin wannan ta'arifin ba sai sa ce ta'arifin ƙur'ani na haƙiƙa huwasta hidaruhu ma'ahudan fi zihni aw mushahadan bil hissi ka an tushira ilaihi maktuban fil mushafi aw maqru'an bil lisani kawai ta'arifin sa da zai tattaro shi shine istihdaruhu ka halarto da shi alƙur'anin a zuciyarka ma'ahudan fi zihin wanda aka san shi a tunanin kowane ɗan adam a ƙwaƙwalwarsa aw mushahadan bil hissi ko gashi ana ganin sa ka an tushira ilaihi maktuwa cewa me ya qur'ani kace qur'ani shine alqur'ani ko me alqur'ani ka nuna shi kace wannan shine alqur'ani amma yana da wahala ka yi masa ta'arifi kace shine kaza shine kaza shine kaza tarifin da zai tattaro komai nasa da sufofinsa da hasa'is ɗinsa ya kuma fidda duk wani abin da ba ƙur'anin ba fataƙolo ka an tushira ilai makatuwan filmusab sai kai nuni gare shi gashi a rubuce au makaru an bin lisan ko abin karanta da harshe fataƙolo sai ka ce huwa ma bai na hataini dafataini na ce mai alkur'ani ka ce shi ne abin da ke tsakanin bangwayen nan guda biyu wannan bangon da wannan bangon wannan shi ne alkur'ani auta ƙol huwa min bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ila qawlihi min aljinnati wan nas ya ce mai ƙur'ani ka ce shi ne abin da ya fara da bismillah rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ya kare da min aljinnati wan nas to yanzu wannan aka ce to yi bayanin daga bismillah zuwa min aljinnati wan nas me ya kunsa to zaman tafsiri za ka yi kenan gajen aiki kenan to amma dai dan a kusanto da ma'anar ga tunani da kwakwale na mutane sai kawo tarifin da shine sananne da malamai suke kawa ya ce wa zikurul ulama malamai suna ambatan ta'arifan lahu ta'arifin alkur'ani yuqarribu ma'anahu wanda yake kusanto da ma'anarsa wa yumayyizuhu an gairihi ya bambanta shi da waninsa fa yu'arrifunahu sai su ta'arifin sa da cewa bi annahu kalamullahi almunazzal ala muhammad sallallahu alaihi wasallam almuta'abbadu bi tilawatihi wannan tarifin shi ne abin da aka sani amma shi ma dai kusanto da ma'anar alƙur'anin ne don ba zai yi a bari a ce ba shi da wani tarifi ba sai su ce alƙur'ani shi ne kalamullah zancen Allah almunazzal ala muhammad wanda aka sauko da shi ga muhammad almuta'abbar bi tilawatihi wanda ake ban Allah ake ibada da karanta shi falkalamu to kaga idan aka yi tarifi sai kuma a zo a yi sharhin tarifin a fidda abin da baya ciki a kuma tabbatar da abin da yake ciki sai ce falkalamu aka ce alkalam jinsun jinsi ne kowace irin magana ma za ta iya shiga cikin alkalamu ya shimalu kulle kalam zai iya tattaro kowace magana to amma wa idafatuhu ila Allah raba shi da aka yi zuwa ga Allah aka ce kalamullahi yukhriju kalama ghairihi min al-insi wal jinni wal mala'ika wannan rabawar idafa ta fidda maganar wani Allah daga maganganun mutane ne da na aljanu da na mala'iku duk sun fita ana ganewa ko to sannan da ya ce almunazzal abin saukarwa ya kuriju kalaman lahin lazista a sarabihi subhana wannan ya fitar da maganar Allah wanda yake banta da ita ba ta alƙur'ani ba wannan ba za a kira ta ƙur'ani ba kamar yadda Allah ya ce kullau kana al-bahr midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahr qabla an tanfada kalimati rabbi walau jina mislihi madada da duk tekun duniya zai zama tawada dan a rubuce kalmomin ubangiji na to da tekun ya kare kafin kalmomin ubangijin su kare ko da za mu zo da madadinsa da kare da kwatankwacin shi wannan tekun to nan kalamu rabi ba ƙur'ani yake nufi domin ba yana nufin kalamun almunazzal ala muhammadu ba domin shi ai an rubuce shi gashi na rubuce shi daga fatiha zuwa nasi haka da ya ce walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahr yamudduhu min ba'di sab'ati abhurin ma nafidat kalimatullah da a ce duk bishiyoyin duniya za a fiƙe su zama alƙalima duk tekunan duniya za su zama tawwada kuma a sake ninko su ninki bakwai ko guna bakwai don a rubuce kalmomin Allah ya ce ma na fidat kalimatullah kalmomin Allah ba za su kare ba wata ƙayidul munazzal bi kaunihi ala muhammad da kuma aka ce almunazzal abun saukarwa aka ƙayyade shi cewa abun saukarwa ga muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kurji ma'un zila alal an biya ya kabala hu ya fitar da abin da aka saukarwa da annabawan da suka gabace shi kan taurati wal injili wa gairiha da ya ce almuta'abbar bi tilawatihi wanda ake ibada da karanta shi wanda karanta shi ibada ne kowane harafi ɗaya lada goma ya kurji kira'atil ahad wannan ya fitar da kira'o'in da suke an rawaito su ta ɗaikun hanyoyi ba ƙira'a mutawatira ba wal ahadisul qudsiya ya fitar da kuma hadisi qudsi wato sai qur'ani ko ƙira'a da ta zama ƙira'a mutawatira kamar wannan ƙira'ai guda bakwai da cikon ukun alƙira'atul ashira almutawatira to wannan sune alƙur'ani amma ƙira'atul ahadiya ko ƙira'atul shaza wannan ba a ibada da tilawarsu ana ganewa ko in kulina innaha munazzala da kuma hadisai al-hadisul qudusiyya wanda annabi ya rawaito daga Allah idan an ce su ma Allah ya saukar da su ne bi alfaziha da lafazuzzukan su la'anna ta'abbuda bi tilawatihi domin abinda ake nufi da ibada da karatun su ma'anahu ma'anarsa al'amru bi qira'atihi fi salati wa ghairiha ala wajhi al-ibada wanda aka yi umarni a karanta su a sallah da wani sallah a bisa fuskar ibada walaisat qira'atul ahadi qira'atul ahad wal ahadisul qudusiyya kazalik amma karatun qira'a shaza ko hadisi qudusi ba haka bane su ba ai umarni a karanta su a sallah ba haka ba za ka zo sallah ka ce ka ce ga rubar gobe alai wala dalin sai bismillah wa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalim kaga ba a yi wannan to wannan shine ta'arifin alqur'ani abu na gaba shine asma'uhu wa awsafuhu sunayen alqur'ani da kuma sifofin alqur'ani Allah ya samu dace Allah ya ba mu fahimtar alkur'ani ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da shi